إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan uwa musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka in wa kamar yadda aka saba kiran mu a lambobi kamar haka za a iya samun a lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96-99-01-62 haka za a samu a lamba ta mu mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 sankan karande Allah mana mafaka ɗan uwa nasihar harko kayan a fara abin tambayoyi cewa dai ga abin da yake huskantar mu wata na ramadan muna fata Allah sa Allah samu cikin bayi masu azumtar wannan wata da zai zo insha Allah kenan babban fatarmu ‘yan uwa wannan wata muna fatar mu zamanto cikin wanda Allah subhanahu wata'ala zai gafarta ma ya ‘yantar da su daga wuta dalilin wannan wata na ramadan wanda abin da ya kamata a lissahi kuma da shi duk da ɗan adam jikin ɗan adam rayuwa ta ɗan adam takan yi jaje ko kuka da yanayi da muke ciki na zahi zahi zai zo ga azumi ya zo haka ne ɗabi'ar mutum kenan bai san ƙishirwa bai san yunwa to amma abin da ɗanwa zai rage mana wannan ɗawainiya wannan wahala da jin ciwo da wahalar ƙishirwa ko yunwa idan muka san irin sakamako ko garaɓasa da allah subhanahu wa ta'ala zai ba dukkan mai azumi sanin wannan abin yana ragewa mutum wahalar azumi in kasan ba kurin kana aiki wani aikin banza ba lada ba komi kana aiki mara fa'ida aiki da kake mai riba wanda sau da maka misalin ɗan adam za ka ga iya cikin wani aiki na wahala amma riba da yake samu sai ka ga iya murna iya fara a misali muke ba da kudin ɗan kasuwa inda ake cin kasuwa ka je kasuwoyi inda ake cin kasuwa tsakar rana karhe ɗaya karhe biyu zaka ga mutum a tsakar rana a tsaye ga tsayuwa ga zahir rana iya kuma aiki iya kama kuɗi amma murna yake har a yake saboda iya samun ciniki jin da bai ganin wannan rana bai ganin wannan kishirwa bai ganin wannan tsayuwa da yake da wahala saboda kuɗi da yake samu to kenan mu ma haka kai ma dan uwa idan kai imani da ladan da Allah zai ba mai azumi yawan da ladan da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya keɓance ma kanshi sanin duk wata ibada za ce lada kaza gare ta ibada kaza sallah kaza amma azumi Allah subhanahu wata'ala ce shi kaɗai ya keɓance ma kanshi sakamakon da zai ba mai azumi hatta mala'iku bai gaya musu ba saboda girman ladan mai azumi sai ke cewa da sa'in farata ne farahuma mai horin ciki mai azumi kai akwai horin ciki da yake guda biyu horin ciki na harko horin ciki lokacin shan ruwa inda fitiri lokacin da shan ruwa zai ji daɗi kamar ba azumi ba haita kuma wanda liƙa rabbi lokacin gama da ubangiji nan zai horin ciki domin zai ga irin garaɓasa da taimako kai sakamako da allah zai bashi da haka yan uwa mu yi imani wannan imaninmu da wannan sakamako zai rage mana wahalar azumi na fatar Allah sa mu cikin masu azamtar watan kuma ya sa mu cikin wanda za a yantar da su daga wuta dalilin wannan wata mai zuwa insha Allah Allah taimake mu sunan da Adam bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wannan mai tambaya na farko yana cewa bayan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare ku abin da yake tambaya ce an ce addu'ar mai cin haram batta amsuwa to waye ce yaya kuma ibada shi take irin su farilla
to shi ɗan wadu abin da yake da alaƙa da za a dangana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba abin da ba wanda za a yi da ishtihadi da molanka abin da ya zo a nasti shi ake hudu abin da ya zo maganar addu'a aka yi maganar addu'a ce aka ce ba a karɓa ta wanda yake cin haramun ba a ce sauran ibada shi ba duk da bawa iya samun hijabi rashin kusanta amma magana addu'a aka yi na haka kenan mu tsaya inda nasi ya zo kuma wannan nasi ya kadin hadisi wanda manzan sallar sarki ba labarin wani bawan Allah wanda ya yi iya cikin halin bulaguro kai ya mai fatsa-fatsa gashi nan jina cikin halin bulaguro waje dan bulaguro wanda asali ruwa ta inganta dan bulaguro iya daga cikin masu amsa wanda ake amsa masu addu'a su to amma shi wannan matsalar shi annabi ya ce haram ce daman ya ci can daman ta ka ciyar da shi kuma an zama guzurin shi haram ne kayan shi haram ne to wannan ba wa ta yaya annas jabaru annas jabaru zalika yoshe ya za a samu irin wannan halin kenan wannan iya karantar da mu ana in amsal ko cin haram yana hana amsar addu'ar ta bawa wannan kenan shine magana amma sauran ibada yaji ba da nassin da yace ga ta illa ɗan uwa shi me yasa ake mizani gobe kiyama mu gane ayi awon lada ayi awon zinihi zai wani aikin zinihin guda ya rushe wani aiki na ibada mai yawa akan samu ma'ana ya rushe an aka auna sai girman laifi sai rushe wani wani aiki da wani na lada misali wata ruwa ta tabbata tana ga musul sha'ari ne wanda lokacin da ba shi lahiyar rasuwa in aka ji majima in ya su maka ka hankali sai ce maɗiyan shi ku zukuru sahibar ragifa ku tana ku rika tana mai ragifa ma'ana mai dawo ku tuna mai dawo nan menene ya masa nasiya ne ga rashin raina ake alkhairi waye sahabu raghifa wani bawan Allah ne masu bauta ta Allah kitab za mu ce rahib mukta sufi a cikin addini sufi wanda bai da komai ya ibadar Allah an ce wannan bawan Allah ya shekara shekara 70 yayi kurin ya ibadar Allah ya kibanci da mutane bai komai kurin ibadar Allah yake rannan wannan bawan Allah ya sabko daga inda yake ya kama hanyar zawa gari ya ɗaukan abin bukata dai sai gamu da wata gamu da wata karuwa ko gidan wata karuwa sai kwana da ya ratse gidan wannan karuwa a nan shaidan ya rinjaye shi ya sheke aya he da ya kwana bakwai a gidan karuwa wannan bawan Allah bayan kwana bakwai a gidan karuwa sufi ne shi kasa bayan ibadar Allah bayan kwana bakwai a gidan karuwa kuma sai halka ya gano ya halaka ya tabbatar gadangadan ya taɓe wannan kuma kai tsaye Allah mai domin hankalin shi yake kaskanci yake kuka ya kaɗi duniya iya tahiya duk da hiyar da ya yi wa ya sujada ga Allah ya tafiya ya tafiya ya fadi ya sujada ga Allah ya neman tuba wajen Allah yayi yayi iya kuka iya sujada ga Allah iya yi iya yi haka tikuran ya san ya gam yawo iya tahiya dare ya mai daidai ya je wajen wani wuri wannan wurin wani kogo ne wata wata mazamana ce ta wasu bayan Allah muskinai wanda wani bawan Allah kullum abincinsu a wuyan shi da ya je sai haɗa a cikinsu shi ma shiga layi iya nan cikin duhu da dare sai mai kamusa a mutum goma sha biyu ne shi na sha uku mai kamusa abinci ya zo ya kamusa abinci ya ba kowa falakin shi ko mace dawon shi na abinci sai aka rika rigima kai ne wani ce ne musamman ba can wani ce ne musamman ba a yace na ba kowa ce a ne baka bani ba yace na ba kowa ashe su musamman ba bako ya hado wannan bawan Allah sai tausaya ma wancan bawan Allah ya kama ya ci haƙƙin shi sai dangana sai lallaba sai ba wannan wanda bai samu ba he ba shi shi dangana wannan abin da ya yi ba a kare ba a jima ba Allah ma nan bawan Allah cikawa wannan ruwa ta zo kuma da mahadisa tabbatar da ruwaye sai wannan bawan Allah bayan ya kawo aka kai bayan ya rasu sai Allah subhanahu wata'ala da wannan labari annabi ya bada su abin ana bace labari ne abin da ya gabata kayan hadin mushi da aka auna aikin shi na shekara bakwai a aikin da yayi na bautar Allah da ya ta shekara saba'in da aka auna ta da kwana bakwai na gidan karuwa wannan kwana bakwai na gidan karuwa sai rushe ibadar shekara saba'in da yi mana yaunin shi ya rushe mana ya yi yaunin ibadar ta shekara saba'in da yi aikin zaman gidan karo na sati guda ya rushe ko ya rinjaye ibadar shekara saba'in kaka yana akan haka gadan-gadan kaka yana wuta ce sai a nan mai tsiratar da shi wannan dawo ɗaya da ya bada ya tausaya ma wannan bawan Allah ya ba shi dawon shi ya dangana wannan ya aka auna da zaman gidan karuwa na sati guda sai wannan dawo guda ya rinjayi zaman gidan karuwa sati guda a nan ana karin misalin na mutum kai raina ibada kaka raina aikin alkhairi na yi wani magana kake na aiki hedi a ce aiki yaunin aiki yarin jaya amma shirka take rushe aiki gaba daya inda mutum da imani muna maganar da ya tambaya aiki mummuna mana mai cin haram ba a masaurar aikin shirci a cin haram banna ce laihi ne amma bai cikin abin da zai rushe wata ibada daban wannan kuma addu'a ce addu'a ce ba a karba a biya maka bukatarka shine nassi ya zo mu tsaya a nan kenan ba a yi sauran ibada ba tun da shirka ce take rushe aiki gaba daya na wata an gane na malam sai wani yake tambaya cewa kamar mutum ne bai da lahiya sai aka bar shi sallah bai samu bai to ya tashi in zai sallah wannan wai kamar ita sallar kamar rakatul fajr in bai yi sallah asuba sai yayi sai ya rakatul fajr bayan sallah asuba ya rama ta ita ma
to magana ta haka ce an bar shi sallah iya nihin an kare sallah shi lahiya ya sami yi sallah salloli kawai to yan uwa rakatul fajar ko da ka makara ko baka samu liman ba tana nan a wurinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba makara he da rana ma ta hudu bayan rana ta hudu da sahabbai aka tashi bayan kabbara aka tashi bayan kiran sallah sai da manzon sallallahu alaihi wasallam sai da sallah ta rakatul fajar tukon ya tashi ya kawo sallar asuba kinan matuƙa baka sallar asuba ba kana da dama ka yi sallah ta rakatar fajar kinan ko da kama karatu an yi ta bayan hudu rana balle magana bayan sallar asuba rana bata hudu ba bata sai hudu kenan shine kenan tabbas ana iya yi kuma ya halitta ka yi ta ko da rana mana ko da rana ta hudu an kama kara ka yi duk da yan uwa wannan salloli ba farilla bace amma an ba mutum dama bai samu wannan lada kana da dama ka yi amma an ba ka yi ba ba a kama ka da lahin ka ƙi yin kaza wallahu alam na sai wannan yake tambaya wai sallar wallaha wai karatun a bayyane ake ko kuma a asirce ake
an wa cikin sai musulun wani yamma aisha radiyallahu anha tambayar wannan ta magana sallah ta nafila bayyanawa ko asircewa ta ce guda ta tabbata ga Allah wanda ya sanya sauƙi cikin lamarin ma'ana duk mai nafila iya da dama ko ya bayyana ko ya asirce dama ce babu wani lahi a ciki wanda kai duk da cewa ba a san daga murya da yawa nan misali muna magana wannan kullum wa magana abin da ya shahi dare a yi ƙoƙarin duk da an halatta a bayyana karatu an halatta a asirce to amma tsaka tsakiya an yi san tsaka tsakiya misali da muke kawo wannan wajen 'yan uwa wanda suke karatu na dare su hana makwabta ko 'yan gari barci da sunan neman lada wani zai ce aga 'yan giya nan 'yan ina ne sun hana mutane barci kai mai neman lada ka zama da 'yan giya nan kaɗe-kaɗe mai neman dama ya giya na gaban ka da shi ana magana kai mai neman lada kakka yi ƙoƙarin kakka shiga haƙƙin wani ko da ibada zaka misali aikace manzana sallallahu alaihi wasallam iya yawo cikin dare ya biya gidan abubakar siddiq ya biya gidan umar ibn khattab da ya biya garin allah na waya sun gama a wajen shi ga abubakar ga umar ga abubakar ga umar ya zo manzana ya ce ma abubakar ya ce ma umar ya ce ma abubakar na bi ta gidanka kana sallah cikin dare kana mana ka kaska mana ka rage sautin karatun ba a jin sautin karatunka sai abubakar ya ce manzana ya ce ya rasulullah alaƙar asamatu mannajet ya rasulullah ya naji yadda wanda nake ganawar da shi kiran ma ba a ji ba shi Allah ya ji kai umar kai kuma kana daga murya da yawa ya ce ya rasulullah ina daga murya ne don tare masu barci su masu shi sallah da yi kusurla wannan wannan la'imin wannan in tare masu barci da yi kusurla ne tare masu barci to wannan kaga shi umar ya yi ne don ya tada masu barci ce sai ya ga daga murya su halka an waka tana a wannan lokacin babu lasifika sauti ne haka kurin umar yake daga murya kuma ce ga don ya tada masu barci wa'annan biyun abubakar ya sadda umar ya daga sai man zala ce ma abubakar kai abubakar ka daga ka kara kaɗan ka daga murya kaɗan kai kama umar ka rage wani abu a cikin karatunka kaga nan tsakatsakiya kenan in wa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Abubakar Umar umarnin rage murya a lokacin da da lasifika dan kai da mu abakan makwabta lokacin da babu lasifika ba lasifika cikin wannan sauti na haka da kuma aka ce ya rage to yan wa ina a yanzu lasifika ka sa ta ka dauki hankalin wasu wanda suke suna bukatar hutawa kaga wannan iya bukatar tunani kan abun da fatar Allah ya shirye da mu gaba daya amin mara sai wani yake tambaya cewa a kwanakin ba kun ba da wata amsa akan macen da aka yi saki aka mata saki uku amma saki uku tana arme ta komo ta su koma kuma halo in ta yi halo ta yi wani arme halon an sake ta daban-daban da har saki uku wannan ba dal bane ya kare suna kiranta masalatul hadam umar bin khattab ya mata suna ma masalatul hadam masalatul hadam ya take ciki ai mun san abu ne sananne idan mutum yawa mace saki uku daban-daban bayan na uku wannan Allah ce bala ta lalwa ta tanke zaune gara ba ta halitta ya ta wani armi samun armi to nan abin da yake da magana matsala ya mata saki daya ya ta yi armi ko ya mata saki biyu ya ta yi armi yanzu abinda suke lissahi yanzu ai wannan sakin biyu na baya sun rushe tunda ta arme ba saki biyu in ta komo ta gomo sabo igiya da ci a wannan sakin daya da ya mata ko biyu suna nan a mallake ko ta arme ta dawo bai rushe ba bai rushe ba abinda yake mallake wannan wannan igiya tana nan igiya biyu tana na mallake radda ya sake ta shi ke nan ya ta wani mai sabo kenan sakin da yake rushewa he an yi ukun ne bayan saki uku ne in ka sake ta in ta yi armi ya rushe uku amma saki ɗaya ta yi armi ɗaya yana amalake kamata saki biyu ta yi armi biyu sana amalake da kamar da ta koma gidan kamar saki na uku an ƙare ta armi daban a takaice ke kuma yan wa abin a jumlace kurin he kawo mace saki uku ne in ta yi armi yake rushe na baya amma saki ɗaya ko biyu ko ta armi iya nan suna na amalake a takaice kenan Allah wa'ala.
na'am to sai wani shi kuma yake tambaya a game da zakkar gona yake cewa wai kamar zakkar gona kayan gona in sun kai lokacin zakka sai ga diyarka kuma ga yarka da kanwarka waɗannan in ka hudda zakkar gona ka iya ba su da diyarka da yarka da kanwarka wannan magana ya da kanwa su wannan katine suna zaman kansu suna gidajensu kwarai za ka ba su zaka ko cece amma ɗiya wadda take ka baka ba ta zaka ka gwandama cewa idan wannan ɗiya tana gidanta zaman kanta take tana a cikin talakawa na ibata kan haka wallahu alam na'am to sai wannan yake tambaya game da salatu tarawih yace mutum yayi a gida ko ko je a masallaci ai da shi yayi
yan uwa abinda malamai ke bayani hujjar su lalle akwai hadisi tabbatacciya ta cikin sahih bukhari wanda manzon sallallahu alaihi ya ce masahabbai wanda suka yi sallah da shi cewa sallar mutum a gida in dai ba Allah ba ta lada ko a wani masallaci na to anan abin da yake kawo muhimmancin ko fadala ta masallaci raya sunnar kuma da cewa wannan ruwa da malamai ke hujja ta sa albanin su bin baz sa usaimin suna kan hujja da ita hatta su suna min taimiya kan maganar cewa wanda ya salla tare da liman har liman ya ƙare za a ba shi lada kamar ya raye daren gaba ɗaya wannan shi ne mahimmancin kenan sallar masallaci din aka yi inda aka ƙare kenan ko da baka raye daren gaba ɗaya za a baka lada na raye daren shi ne mahimmancin ake kawo hikonta a gida kuran wallahu a'lam na'am to sai wannan shi kuma yake tambaya ya ce akwai wani kalandiri yana yawo a cikin al'amarin da ya shafi salula gaba da cewa za a yi azumi rana kaza wai wannan me matsayin shi wannan abin ya kamata a jawo hankalin mutane a kan shi yan uwa kullum muna muku a takaice kullum mas'ala addini hatta a saudiya abin da yake alaka da azumi ko layya su musulmi na duniya ma kusan da suke musulmi suke da gatanci ba su aiki da kalandarin ta turawa a kalandaransu ta suke ta musulunci su ma kenan yau da kullum aiki da ake da kullum dole da kalandar ake ci za kowane wata komi tsawon shekara komi a rubuce ki to amma su idan azumi ya zo ko arfa ta zo kuma ce layya in za a ɗauki azumi nan kuma tsayawa ake a tambayawa ya ga wata suna ake da ru'uya sai an gani ko ko wata yau ya yi talatin zaka misali sun za a wajensu talatin ga wata misali saudiya gobe ne talatin ga wata suka ce za su fara azumi jibi ko kuma ana da samun ga yau shirin takwas ne kenan a takaice su suna aiki da gani akan azumi ba wata ba amma ba a zama haka nan ba kalendare to sai sai kun kalendaren ai an sa ranar azumi a wannan abu ne da kullum duka rayuwa wata shekara ko ce akwai wata akan akwai kalendare kanta ta shekara guda ke shi mun tattara guda bai suka su kuma ko Saudi nake yake musulunci in lokacin aiki abu ibada yi sai ake a tambaya sai Saudi zaka ga an ce misali za a yi alfa juma'a sai ga abin ya saba me yasa a kalendare haka ne amma an zo gani abin ya saba so dai za a sa datin arfa he arfan ta zo wata ya kama zaga abin asan bambanci saboda wannan abu ne da kullum amma aikin arfa ko aikin layya aikin haji kai aikin azumi suna aiki da diba ba aiki ba azumi da kalandare gaskiya ba yi eh ba azumi da kalandare idan kun hasashe a ce iya wajen kaza kun shine
na'am malam wani shi ke tambaya cewa game da abin da shahili kawai ne wai ya ne ake fasalin shi fasalin shi ya kuma ake sanya shi idan mutum ya rasu
da kawani asali abinda aka wa annan salama da zane uku aka mishi ba wani rawani ba maganar riga ko jabtu kurin tuwace uku a sa ɗaya a kawo ɗaya haka aka mishi uku haka aka mishi kurin aka kurin a laulaye shi a ce kurin a laulaye mutum a ce kurin haka aka mishi sallallahu alaihi wasallam nan akwai hira kullum ga abin da aka mishi shine hira komi ba wani wahala ganin tailor ana zuwa an dimki ba wani ganin dimka bai bukata ya dimki eh na'am sai wannan inda sashe ne eh shi kuma wannan yana tambaya game da kamar lokacin da ya kamata a ce an tsaye da sahur abinda yake tambaya a wannan kuma ya dace da garinku mutum zare na ga kamar da a ce misali biyar ba minti biyu a ce ka tsaye da sauran
na'am eh an zu amma sau yaki
na'am
to bar shi ke dan tambaye
to malam ne yake tambayar cewa wai mace sallar juma'a wai ba za ta yi sallah ba sai an taso daga juma'a
to eh, yan uwa dukkan mai uzurin rashin zuwa juma'a ko mace ko mara lahiya ko dan bulaguro ko yaro za mu ce duka duni mai uzuri da gurin ba ruwansu da an saba ko ko ba a saba ko ba abinda ake nema gare su a lokacin azur yayi shikenan daga lokacin azur an yi samu zawal ba ruwan shi an saba ko ba baki tambaya ma ko ne ka salaka ta azur ko ka salaka ba bukata sai ka ya sabko sabko ma ta da an sabko sai da manzo ga sabko juma ta yi 30 gashi dan gare wai kura ta kace dai in azur ta yi kun za a sallah kun ba a jiran yan ta sauka juma mm.
na'am sai wannan take tambayar cewa ko yake tambayar cewa ita ce da take tambaya wai miji ne gare ta mai yawan cin bashi amma kun bai gaya mata wai idan ya mutu za ta iya biya mai bashi
Eh, ‘yan uwa wannan ba mijinki ba ma ko na nesa in kika ce iya biya ko kowa ya biya mutum musulmi bashi in har ya ci bashin amma ba dole bane magana kenan ba dole bane baki biya in ba shi abin biya amma saboda zamantakewa kyakkyawa tausaya wa mijinki ka amma da kashi daga rahama ta Allah wannan kika biya kin kyauta tabbas eh ba lahi bane ba amma bai hauki ba
to sai wannan yake cewa wai sallar isha'i ce da ya je sai raka'a guda ya samu waya zai mai do saura zai rama saura yan uwa wannan kullum tambaya na du'a- abin da ya kasan kullum musabu sun yawa Kowa da- mas'alar dan uwa samun liman mas'ala ce mun sha bayani kanta me ah, kullum ana samun ta domin duk wanda ya zo kusan ana samun sauki musu kullum sai an samu sauki wanda aka aka baraka da baraka biyu shi abin da hanya mafi sauki wajen gane wannan abun kuma ya cikin fatawa ta su irin sayyidina ali irin su abdullahi bin umar irin su umar kin kanshi maganar abin da ka samu da liman shine naka na farko sallaka ta farko kenan akan haka ka samu raka ɗaya da liman me yake raka ta biyu fatar da sura misali isha ce za ka yi fatar da sura a bayyane ka zamna ka yi tahiya ka tashi bayan tahiya me yake raka biyu ta ƙarshe fatiha kaɗai wannan shi ne abin da ke fitar wannan misali ka samu raka biyu ta isha shi kenan ka samu raka biyu na hurku kuka ce wani me yake a baya raka biyu ta ƙarshe ta isha fatiha kaɗai a asirce ka samu raka ɗaya ta magarba me yake raka biyu ta magarba fatiha da sura bayyane me yake ta ƙarshe fatiha kaɗai wannan shi ne fatar wa'annan sahabban na gaya maka shi ne fatawarsu wa'annan magabata kurin ka ciko ne ta haka duk da wasu na ga cewa ko can kai ta maliki wanda ake cewa a ramun ba ba ta ba sallah amma wannan shi ne fatar wa'annan magabata kullum ka ciko abinda wani zai ce maka ai saboda ai ka bar kaza kaza wannan bin liman ya sa sallah ka ta canza ba kaga ba yanzu in ka zo misali liman karatun ma ya kare ya kare fatiya ya kare sura komai yayi ruku'i ya ka zo ka samu duban ruku'i an ce maka ka sake ka fatiya sura me yasa dan bin liman to haka shi ma wannan tsarin bin liman ya canza maka sallah ba ta ya karamo wasu daban me yasa ba ta tanda ka zo ayi ruku'i ka- ka karamo fatiya sura me yasa dan kana bin liman dan wa takaice dai kullun haka zaka yi abin da ka samu da liman shi naka na farko ka samu ishara ka daya ya ka fatiya da sura a bayyane ka zamna kai tayya ka tashi ka fatiya ka daya a sirce a raka'a bi ta karshe wallahi a'lam
na'am malam sai wata dattijuwa ita kuma take tambaya ta ce bayan tana gaishe ku ga tambayar da ta ce wai ita salatul tasbihi wai me ake karantawa a cikin ta kuma ana iya yin ta da rana ko sai da daddare yan uwa salatu tasbih inda mun sha bayanin wannan wasu na ga lalle an samu wasu malamai suka yi inkari ta sai ibn taymiya inkarin sallah wasu malamai an kullum muna ga muku malami yana inkarin hadisi ko wani mas'ala dalilin isnadin da yake gaban shi yakan samu a wajen malaman hadisi a samu wata hanya daban wadda bai yi magana kanta ba wannan masa salatu tasbi yan wa a yau dai duniyar musulmi a yau aka ce ilimin hadisi ne ko binciken hadisi hujja kan hadisi ba a huce in ma an kai ya ahmadu shakir irinsu albani wani malaman da sauran almajiransu 'yan baya sun tabbatar da wannan ruwaya hadisi na tasabi hadisi ne tabbatacce za a yi aiki da shi tabbas maganar yaya ake yin ta duk lokacin da ake nafila dare ko rana ana yin ta in dai ana nafila da dare ne da rana ne ana yin ta kuma abin da ake karanta kullum bayan fatiha surar da ka iya ba keɓance sura kaza raka a hudu ce bayan fatiha ka karanta surar da ka iya ka karanta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar bakin allahu akbar na jin saka wala hawla akwai wala hawla amma anan babu ta a cikin surar ba ba ka wala hawla ba ka wala hawla bakin wallahu akbar ne ba ka wala hawla quwwata illa billah a wannan wurin amma cikin azkar da ba akwai ta amma a wasu zata bi bakin wallahu akbar ne subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar za karanta kawa goma sha biyar a tsaye bayan fatiha da surar da aka iya an haka sha biyar za a yi ruku'i a cikin ruku'i ya karanta kawa goma an dago daga ruku'i ya karanta kawa goma an je sujada ya karanta kawa goma an dago daga sujada a zamana karanta kawa goma a koma sujada ta biya karanta kawa goma in an taso za a raka'a ta biyu a ɗan zamna da su isara a zamna kan kawa ta gum a karanta kawa goma kuma sai a miƙe raka'a ta biyu ma haka za a yi fatiya da sura a karanta sha biyar kullum a tsaye sha biyar ne sauran wurare goma goma ne an zo raka'a ta biyu wurin tayya sai an yi zaman tayya an wani salati ya karanta kawa goma kuma ya tashi haka za raka'a ta uku haka ta hudu ma an zo wurin tayya sai an tayya an kare a wani salati kuma zo a yi tasiri guda goma an kai sai da tasirin gaba daya za ka samu tasbihi ɗari uku ya ka samu tasbihi ɗari uku ka samu tasbihi sha biyar a tsaye ka yi rukuyi ka yi goma ashirin da biyar ka taso daga rukuyi ka yi goma talatin da biyar ka je sujada ka yi goma arba'in da biyar ka taso daga sujada ka yi goma hamsin da biyar ka koma sujada ka yi goma sittin da biyar za ka minta ka yi goma saba'in da biyar so hudu zai baka ɗari uku shi ne kenan gwarfa annabi da kana yanta ko kai ɗaya ma a rayuwarka ya ce ma abbas ko kai a wata ka yi sau ɗaya kai ko a shekara ka yi sau ɗaya ko kullum ma kai kullum ka yi ko a sati ka sau ɗaya a wata ka yi sau ɗaya ko a shekara ko ma ce a rayuwarka kai ko da sau ɗaya ne gaji in ta zo sai karanta mun da ke wannan karamu
to mala wannan wai take mai tambaya wannan take cewa wai mace mai shayarwa wai za ta ciyar da miskini ne daga baya ta rama koko
yan wani ma duka ne rigima ce guda malamai magabata suna da saɓani ƙwarye gaske kan masa'alar mace mai ciki ko mai sharuwa a cikin abin da muke fatawa kan shi hanya mai sauƙi kuma ya tabbata daga wayannan sahabbai abdullahi bin umar abdullahi bin abbas game da mata masu balle mai ciki don sharuwa akwai yaron nan sai da ya bata shi da baya wata bakwai baya kuma ci abinci ba ai ka nuna bai mishi shi dai karamin yaro ne an tabbata zai halaka haka azumi babu wata hanya haka mai ciki sun yi fatawa wannan sahabbai cewa ta ci abinci ta sha azumi ta ciyar da abinci kambacin azumi ta yanta ba da abinci ba muddi ba abinci gyararre falakin abinci kuma ba sai ta rama ba akan wannan fatawa tasu wani yan uwa ba mai baka wannan wanda ce ma sauki ne ba mai yan wani matsala ba mai sananta he inda kana matsayin mace ne yanzu mace nawa ba rawar haka tana sabon ciki da gaskiya azumin mata iyawa yanzu ta kare sabon ciki yanzu dan wata biyu ne da aihuwa ko wata uku batta damar yoshe za ta ce ta rama tsawon shekarai damar ciki ya sabo ne ka gai ka ce wani shekarai ce ce muka an ma mata sauki a akwai halin da azumin na bai ramuwa ma yana so ba kusa matan kurin bis iyawa ne makwanci su mushkilar ta cikin da ta yaro amma tsakani ga Allah idan mace za ta iya azumi tsakani ga Allah Allah san haƙiƙa ya san uzurinki bari kuna cikin kun sha azumi ce da cikin zashin azumi kun sha azumi wannan Allah kuma ya sani bai ka karɓar uzurinki amma in haƙiƙa tsakani ga Allah ya tabbata azumin biki yawa ne wannan fatawa take zawa amma idan za ki iya kika iya to ko kin kin kaza Allah bai amsa kuma Allah ba mu alba wa dara Allah eh Allah san hakika na ayi tsoron Allah ya zama to da gaske ne ba iya in dai ba iya daga tsakanin ba iyawa to wannan fatawa ta zo daga wannan sahabbai a ci abinci kuma ba sai ma'ana a bada a ci da abinci kabacin azumi kuma ba sai a rama ba wallahi alam
to mala wannan yake cewa eh wace addu'a ce zai yi wadda ake yi cikin dare eh Allah ya karba kuma ya ce iya da yawan damuwa hatta kai bai iya karatu yana jin ɗalibi ne ce bai iya etid
to wanda yake cikin halin damuwa yawaita azkar
ya iya tambaya irin su اللهم لا سهل لما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إرنس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين da sauran azkar a takaice nan ganin zikiri iya ba mutum nutsuwa ala bi zikira ta tabbata gulubal lati da ambatan Allah zai zai samu kenan ambatan Allah shi ke ba zuciya nutsuwa kenan ka yi wata aska da wani aska ke kuma karkar Allah Allah ya yi maka muna muna sa ka cikin addu'a Allah duk Allah ya yi mu gaba ɗaya damuwa mu gaba ɗaya eh to sai mai tambaya daga kiriga yake tambaya cewa ina hukuncin liman da ya mance sallama
to sai mai tambayi sai zai zama sai sallama in ya tashi sai zo sai ya bada salam in ya tashi ya bar wurin misali eh
to sai wannan yake cewa wai me za a karanta ma mamata idan an je makwantai
daga cikin dai shi yanwa addu'a da ake ahlul qubur duk wanda zai mutu kana shiga makwantai assalamu alaikum ahlad diyar min al mu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun as'alu Allah lana wa lakum al afiya shikenan ka kare kama kowa kun ba lahi bane ban ka shigan ma daga hannu ka roki Allah Allah gafarta mana cikansu babu addu'a kaza ko kanta kawa kaza aya ka sura ka kurin addu'a Allah maka fillin murhamu Allah maka zaka musu addu'o'i da neman gafara ba laifi bane ba ka yi a jumlace ko ka je kabarin wani naka ka mai addu'a duk ba laifi bane ba ka daga hannu ka roki Allah ya gafarta dan manzon yana haka nan yana zuwa ya daga hannu ya addu'a addu'a ya koma ya koma gida kuma
to sai wannan yake cewa wai eh mutum ne dan kasuwa mai kayan saidawa wai idan zai hudda zakka wajen lissahi wai har kayan nan zai lissawa da su ko to dan uwa mas'alar zakka gaskiya abu ne wanda yake mai rigima balle ta kayan kasuwa kayan haja rudu jara rudu jara akwai irin su kamar albani wasu malamai suna ga cewa ma zakkar kanta akwai matsala kanta dukkan ma suna neman turi zakka akan rudu tijara irin wannan kaya wanda ba su da kima a ɗauka ɓangaren jamhurin da suke ga ana iya ana hudda zakka cikin tijara nan kuma rikici na biyu shin za a yi aiki da kuɗin kayan yadda ka saya ko ko za a yi aiki da yadda ƙimar kayan take anzu nan ma samu saɓanin malamai nan babu hadisi daga manzan Allah ko sabai shi sabin ki da rigima kenan akan haka yan uwa hanya mahi sauki mahi sauki aiki da wannan kayan a yanzu misali yadda ka saya kayan garanti yadda ka saya don sai da ba tabbas iyawa sai da iyawa ba an sai da ba kenan aiki da yadda ka sayo kayan kuma shi ma akwai matsala yakan yi ka sai kaya kaya kare ya lalace ya zama bai kima me matsalar huddawa da ka ce da ake ayi kaya ba kasuwa ba ta garanti iya ka ce ka hudda su a yanzu ke a yanzu ka san mutum zaka saida iya ka saida sun hako sun hwadi sai gaskiya hanya mai sauki yan kasuwa wajen wani zakal a yi lissahin nawa kayan yake nawa ka sayi shi misali an zo in bai wada ba kuma dole in wada kuma ya yi aiki da darajar darajar da wadi kenan aiki da yadda ka saya ya yi waraka ya yi sauki ga ci a yi kudin yadda yake a kasuwa an zo gaskiya ta shi ya zama garanti
mala wanda yake cewa wai mutum idan baya da lafiya wai zai iya gaya ma sauran mutane kamar yadda yake ji a jikin shi ko ko akwai wani laifi wajen Allah to wannan in wani bayanin da na yi ya ka taso ne rishin wata madogara ne ta bangaren hadisin murfuyi sai ka samu sabanin malamai kan wannan kaya na kasuwa in ba kuɗi ba ne ba maganar cewa akwai ai nau'in hudin akwai hudi misali na jajin ga karan Allah akwai da kuma yana cikin damuwa wanda ke tare da shi san matsayin ga wanda misali za Aisha annabi ya shogi take cewa wara asa wara asa take cewa ya rasulullah kai na ku ina iya bin ciwo annabi ce bal ana wara annabi ce bal ana wara asa ni ne kai kai iya bin ciwo annabi ce ni ma kai na iya bin ciwo a takaice magana hudin ban lahiya ga abokin zama bai zamantawa jaje na Allah sanar ya sanar halin ke cikin gurin bai bukata ba na bada jaje dan ka hodi a cewa kaman kai karan Allah ne akwai hodi na ko na karan Allah ko kai da hodi na gurin da san kaza wanda ban amma ka hodi dan ko ne tamka da magani ko san illa ka ko san halin baka kana cikin damuwa abokin zama san halin ke cikin gurin wannan bai zamantawa a ce kaman kai karan Allah ko gama kai jajen Allah
mana dangane da wannan lissafin kayan zakan nan wai in wa a lokacin nan kamar yanzu mutum ya saye su jika goma goma to a yanzu sun haɗu sun koma takwas takwas Shi ne zai ce- lissafi da goma goma ta sayan kokwa shi ne ce maka a nan ma akwai rigima kenan dole tun da kayan ya kare za a aiki da kariyar da yi a yanzu dole a sabke shi don an ma kawai abin da babu shi ya kare in ma ya- in ya kone babu shi ka ji sayan shi misali ya bace ka saya kayan ka sai da an ɗauke to haka yake idan kaya ya kare za ka bi shi a kimar da ya kare shi ne hujja an masu ce a aiki da da kimar shi a wani hujja ce cewa iyawa kaya a yi hawa iyawa ya kare shi yan wakon gaskiya mashin mashin madogara ce da kun sai ganin masa kan baba kansu gaba da ya zama zalbani sauransu kenan haka shi mace hanya mai sauki gurin a yi lissafi da kimar kayan yadda kai ka sai kayan kamar kuɗi ne hannunka wanda shi ne gurin hanya mai sauki game da yan kasuwa kan misali na mara sai wata bayar Allah take tambaya cewa yara ne yan shekara kamar goma in san ɗauki azumi in rana ta yi bisa iya kaiwa sai su ce babansu ya ce su karya Yau, yes, Wai- eh.
wai a bar su ko ya in ka in ka sama kalai ka rasa makalai ka hana sun sha- sun ran ta sun bugu kai ma dole ne kake in suka yi abu da sha ba ba su sha ruwan su kuma an san dama duniya ta san yesi ai kawai masu na aiki kananan yara kawai masu na aiki ba babu dole Na.
kai ma da kai ma dole kake kamar da ka san an ma abuwa da ya kamata- ka ka da kuɗi ma da ke ba zama na'am Ina ga To lokaci.
sai wani ne Eh.
ke tambaya cewa mutum ne yana da 'ya'ya kamar guda shidda mata babu namiji ko ɗaya ce wai rabon gadon siya ne in ya mutu an sa in ya jigan kaji an san da ake raba gadon na'am a takaice nassin qur'ani abinda Allah ya ce idan mace ta wuce daya abinda ya sama falhum falhum sun sama tarak suna da dukiyar kin abinda bari mata duke za ba gida uku a ba su kashi biyu kuma saura adiba mai kusa a cikin masu gado su a masu bisu ne duka sun in dai ta ba ta rabi in su sun wuce daga bi abinda ya sama za a ba su bi cikin ukun abinda mamace bari a takaice na'am sai a wannan a a ita ce wata mata take tambaya cewa matar eh, Kajuwa.
ma- diyar- diyar- matar matar ɗanta ta Eh.
saki saki uku a gaban shi bai ce ba komi wai ya ne saki ita wata suke da mata uwar ta sake matar ɗan shi mata ɗanta Mm.
kabace ta yi. ita ma ita ma ita ma ita ma sakin da ake yi. ta ce mace mace kenan mace Saki uku.
ba magana mata ko uban bai sakin bai sakin ko uban bai saki Na- ko uban bai sakin mata ɗan shi eh ɗan ya yarda ba magana uwa ba idan mace mace saki gidan saki da ma'ana maza yake to shi kanshi uban uban na yaron bai da haƙƙi ya ce ya saki mata ɗan shi haka kurin he ɗan in ya amince ta kwam he dai aga uban alalabe alalabe yaro ka dangana ba haka manzo Allah ya da Abdullahi Umar da Umar bin Khattab ai aikace Abdullahi ka sake matan sai manzo Allah ya lalba Abdullahi ya ce takata ta koyan sake ta inda an sake Umar da ya sake a takaice dan wa wani ba saukan matarka he wani a ce wani kana wani kana miji saka mace to na hira ce ko kana miji ko miji ba mu sake mata wani sai dai sai dai sake tashi dan wani lokaci ya yi. Allah ka mu shirin masha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
sai ne su- ta sara shi. innan nasa kan jama'u lakum يا خشاهم ذر الإيمان